أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da darasin wannan littafi na rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda a cikinsa muna cikin ɓangare na farko rijalun haular rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu tashi sirar sahabi na talatin da biyu abu salama abu salama malam ya shimfiɗa ya ce masa Allahumma gfirli abi salama warfa darajatahu fil mahdiyyin hadithun sharifun wannan wani yanki ne daga cikin hadithin da al-imamu muslim rahimahullahu ta'ala ya fitar da shi a cikin sahihinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a lokacin da sayyiduna Abu Salamata radiyallahu ta'ala anhu ya rasu manzon Allah sama yayi masa wannan addu'ar mai tsada yace Allahumma ighfir li abi salamata ya Allah ka gafarta mu Abu Salama warfa darajatahu fil mahdiyyin sannan ya Allah madaukakin sarki ka ɗaukaka darajarsa fil mahdiyyin a cikin bayinka waɗanda suke shiryayyu waɗanda ka shiryatar da su shine malin yace hadithun sharifu na'am amma wani na magana man huwa wane ne shi malin yace innahu sajidul kabiru abu salama tabnu abdul asad al makhzuli akhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ar-radaa'a وابن عمته برة بنت عبد المطلب وأحد السابقين الأولين هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا ومات بعدها بأشهر wannan malam ya ciro shi ne kai tsaye harfin bi harfin daga cikin littafin siyarwa alamin nubala na al-Imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala innahu sayyidul kabir shine shugaba mun sha bayani kan siyada wani matsayi ne a musulunci wanda manzon Allah ta salama saboda matsayin siyada ya ce ka a kira munafiki da sayyid ce la taqulu lil munafiqi sayyidan fa innakum idza sammaytumuhu sayyidan aghdabtum rabbakum in kuka ce ma munafiki ko fajiri sayyid suna ne mai daraja matsayi ne mai daraja siyada shi yasa suna ne ma na Allah as-sajjid fa inna as-sajjid Allah a wani hadisi ingantacce to amma ya halasta a kira wani da sajjid ba Allah ba al-kabir kuma babba al-kunyasta wacce ita yafi shahara da ita kana mimman ishtahara bi kunahu aksara min ishtiharihim bi asma'ihim yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi shahara da alkunyoyinsu shi yasa kutubu tarajim suna kawo shi sai su sa sai su ce masa Abu Salama daga baya sai su ambaci sunansa wanda shi malam anan ba zai ambata mana sunansa ba amma kusan duk littafan da suka yi rubutu akan sahabbai sun ambaci sunansa kamar yadda zamu gani nan gaba insha Allah Abu Salama ibn Abdul Asad al-Makhzumi yana ɗaya daga cikin kabilar Banu Makhzum a cikin kabila ce sharifiya kabila ce mai daraja a cikin kabilin larabawa banu makhzu suna da daraja ana girmama su shi yasa lokacin da wannan matar ta sata ai a cikin sa take ko aka ce yanzu za a yanke mata hannu ta fito daga babban gida daga babbar kabila almar'atul makhzumiyya aka ce wa zai je nemi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ka a yanke mata hannu aka ce ai ba wanda zai iya sai usama ibn zaid hibbu rasulillahi ibn hibbi rasulillah radiyallahu anhuma to da aka je manzo su ne ce atashfa'u fi hajjin min hududillahi ya usama yanzu usama har karfin halinka ya kai ka zo kana neman a taryar da haddin Allah saboda alfarma da darajar wata mata da kabilar su shikenan sai a ce wai a ban hukuncin Allah aku rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ar-rida'a tare suka sha nono da manzon Allah sama dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi ne ta bangaren rida'a ta bangaren shayarwa shi yasa wata rana nana ummu salama matarsa kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga karshe ta taba bujiro ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri yarta ta ce ai ba wanda nake so in yi alhairi ya tabbata a gare ta fiye da yata ya manzan Allah ka aure ta mana kuma ita fa mata shi ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da ke ba mata ta bace ban aure ki ba to yarki bata halasta a gare ni ba domin babanta kana akhi min ar-rada'ati ya kasance tare muka sha nono da shi manzo Allah sama ya bada ka'ida ya harumu min ar-rada'ati ma ya harumu min an-nasab kuma manzo sama ya faɗa ma matan sa yace la ta'ridu alayya banati kunna wa akhawati kunna daga yau kada wata daga cikin ku ta sake cewa an auri yarta ko kuma an auri kanwarta ko yarta bai halasta ba to kaga su sahabbai ba su da ba su da boye boye a zuciyarsu abin da ke cikin zuciyarsu shi suke ambatawa domin da sahabbai sun rika nuku-nuku akan rayuwa to da ba mu san hukunce-hukunce da yawa ba hukunce-hukuncen musulunci wasu sun tabbata ta hanyar irin waɗannan munasabat ɗin na sahabbai saboda wata munasaba sahabi ko sahabiya sai su wata magana ko su wani aiki sai a samu hukunci na shari'ar musulunci kuma sai hukuncin nan ya zama ilal abadi har abada shi za a ci gaba da amfani da shi to shi Abu Salama radiyallahu ta'ala anhu dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi ne min ar-rida'a tare suka sha nono wa ibn ammatihi barrata binti Abd al-Muttalib sannan kuma diyar gwaggwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce barra diyar Abd al-Muttalib wato mamarta shi Abu Salama kanwar baban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce Abdullahi ibn Abdul Muttalib ko baban manzon Allah ta salama ita kuma Barrat bintu Abdul Muttalib ita ce ta haifi Abu Salam kaga wato dangantaka tasu tana da ƙarfi wa ahadu sabiqin al-awwalin sannan yana ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwalu wato waɗannan mazaɗi ban fari daga cikin sahabban manzon sama wanda alqur'ani ya ba su wannan taken yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم توشي سيدنا أبو, أبو سلمة رضي الله تعالى عنه ينتشن السابقون الأولون أما من المهاجرين لا من الأنصار domin as-sabiquna al-awwaluna kala biyu ne akwai as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin akwai as-sabiquna al-awwaluna min al-ansar sannan kuma akwai allazina tabauhum bi ihsan hajara ila al-habasha yayi hijira zuwa habasha yana ɗaya daga cikin mutane 80 da suka yi hijira zuwa garin habasha wajen wajen wajen annajashi shi yasa duk riwayar da za a yi ta hijira zuwa Habasha to sai an kawo riwayar na na Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha i shine take cewa fa makasna inda khairi fi fi khairi darin inda khairi dari maganar na na Ummu Salama ce matar Sayyidina Abu Salama wanda ake mana tarjamar sai yanzu sun mahajara ilal madinati daga nan kuma ya hijira zuwa madina wa shahida badran sannan kuma ya halarci yakin badar wa mata ba'da habi ashhur daga nan kuma sai ya rasu bayan watanni da yin yakin badar eh ya ce ba'adaha yana nufin ai ba'ada ghazwati badrin ce an yi hazafin mudafin wa shahida ghazwata badrin sai aka ce wa shahida badran eh nahawu ne ko to kun ga ko a nan inda wata yar tarjama kasira muke nema ta wadatar da mu da yanzu misali hadisi ne za mu karanta nasa duk da shi ba yi da riwaya domin ya rasu kafin manzalla ta sama ya rasu abu salama ba yi da riwaya to da shi ke wannan tarjamar da aka mana ta ishe mu muktasara to amma sunansa wa al-imam ibn abdulbar a cikin littafinsa al-isti'ab fi ma'rifatil ashab wanda wannan littafin yana ɗaya daga cikin littafai na farko farko da aka rubuta akan tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama al-isti'ab fi ma'rifatil ashab amma wani daga cikin malamai yana naqadin littafin sai ce wa lam yastaw'id al-imam ibn abdul barr ya kira sunansa da sunan littafin sa al-isti'ab fi ma'rifatil ashab to shine wani malami sai ya ce wa lam yastaw'id amma bai tattaro sahabbai gabaki ɗayan su ba a cikin wannan littafi nasa ya kawo al-sayyiduna Abu Salama shine sahabi na 2959 a cikin kitabul kuna wato sunaye sahabban da aka fi sanin su da alkunyoyin su sai yace Abu Salamata bun Abdul Asadi kun ga daidai da abinda malam al-Imam Az-Zahabi ya ka a cikin siyar shi kuma wannan Sheikh Yusuf Abu Aziz hafizahullah ya kawo bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum shi yasa kabilar ta su take dangantaka ake ce musu Banu Makhzumin al-Qurashi al-Makhzuni ba Quraishi ne shi to ismuhu al-Imam Ibn Abdul Barr a cikin al-Istiab yace sunansa Abdullah ibn Abdul Asad shine sunansa Abdullahi kuma walam yakhtalifu fi ismihi ba ai sabani a sunansa ba malamai ba su sabani a game da sunansa ba sunansa Abdullahi ibn al-Asad ibn Abd al-Asad al-Imam Ibn Abd al-Barr yace wa ummuhu Barrat bint Abd al-Muttalib ibn Hashim mamarta ita ce Barra ita kuma Barratu diyar Abd al-Muttalib Abd al-Muttalib kuma dan Hashim ko كان ممن هاجر بامرأته أم سلمة بنت أبي أمية إلى أرض الحبشة yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira da matansu matarsa ita ce hindu bintu abi umayya zuwa ƙasar habasha kuma shahida badran ba'da an hajara alhijrataini sannan ya halarci yaƙin badar bayan yayi hijira zuwa habasha kuma yayi hijira zuwa madina da shi akan yaƙin badar وجرح يوم أحد جرحا اندمل ثم انتقض فماتت منه aka ji masa ciwo ciwon nan daga baya zo ya zama masa wani katotan jambo ko katan ciwo daga baya ciwon ya fashe famata sai ya rasu kun ga daidai da mata ba da hazi ashurin ko وذلك لثلاث مضين لجماد الآخرة لجماد الآخرة سنة ثلاث من الهجرة شيء سورا kwanaki uku a watan Jumada al-Akhirah a shekara ta uku bayan hijira wato dai shekarar da aka yi abin nan yakin Badar kenan ga wanda yake ganin cewa Badar an yi a yaki ta uku al-Imam al-Bar yana ganin Badar an yi a shekara ta uku وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته أم سلمة رضي الله تعالى عنهما وقد مضى في باب اسمه كثير من خبره إن جاء الإمام بن عبد البر أتقيت دي سننس عبد الله شينك ينيمة سننس عبد الله تحمل تحمله الأذى رضي الله عنه عند هجرته يد أبو سلمة رضي الله تعالى عنه يشاوى على الوقت عند زي هجرة رواية مالا زي كاو riwaya ce da wasu malaman hadisi suke ganin tana da rauni amma dai ga ta za mu karanta ta tahammuluhu al'ada radiyallahu anhu inda hijratihi yadda sayyiduna abu salamata radiyallahu ta'ala anhu ya dau wahala ya jure a lokacin da zai yi hijira daga maka kai daga daga maka zuwa madina akhraj ibn ishaq al-imam ibn ishaq ya fitar a cikin magazinsa an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha daga nana ummu salama Allah ya dada ita qalat tace lamma ajma'a abu salamata radiyallahu anhu al-khuruj ila al-madinati lokacin da abu salama yayi niyya ajma'a nan ayi azama daga cikin ma'anonin al-ijma'u akwai al-azmu mutum yayi niyya yayi azama eh fa ajmi'u amrakum kaga fa ajmi'u amrakum ai fa'zimu amrakum ku yin al'amarin da kuka yi kaga ajma'a bi ma'ana azama to lokacin da sayyidina Abu Salama ta radiyallahu ta'ala anhu yayi azama ya daura niyya ta yin hijira ila al-madinati domin zuwa madina ai fil hijrati a hijira rahala li ba'irahu sai ya tayar mini ya dunkusan min da raƙuminsa summa hammalani alaihi sai ya dora ni a kansa waja alama ibni salama tabna abi salama sannan ya sanya tare da ni a wannan raƙumin nasa ya dora ɗansa salama tubna abi salama wato ɗansu kenan wanda da shi ne ake musu alkunya ita ana ce mata ummu salama shi kuma ana ce masa abu salama to aka ɗauko wannan yawo salamatu aka ɗora shi akan raƙumi ita ma aka ɗauke ta aka sa ta a raƙumi ya sa ta a raƙumi fi hijiri ya ɗora na a ƙarƙashin ku ya ɗora shi a kusa da ni eh in an ce fi hijiri wani zubin yana ɗaukan a ɗora mutum a cinya wani zubin kuma yana ɗora ana yana nufin a ya dai zama mutum yana tare da kai makale da kai kana kula da shi mun gane ai summa kharaja yaqudu bi ba'irahu sannan sai ya tafi yana kora raƙumin shi kuma yana ƙasa yaqudu yana ja yana jan ba'irahu wannan raƙumin ni kuma da ɗana salamatu muna kai falamma ra'athu rijalu bani al-mughirah lokacin da dangi na mazaje waɗanda ake ce musu banu al-mughira mazajen banu al-mughira kabilar ta kenan kabilar na na ummu salama kenan qamu ilaihi sai suka tashi a kansa suka masa ta faqalu sai suka ce hadihi nafsuka galabatna alaiha ara'aita sahibatana hadihi alama na tukuka tasiru bi hafil biladi ce hazihi nafsuka kai dai kanka tunda kai ga ka galabatka alaiha ko e galabatna alaiha galabtana alaiha karin jaye mu akan kanka galabtana alaiha karin jaye mu akan kanka kai ka fi karfin mu kai ka ce sai ka je to ara aita sahibatana hadi amma kaga wannan yan uwa tamu alama na tukuka tasiru bihatil biladi yaya za mu kyale ka ka tafi da ita zuwa garuruwa baka isa ba kai dai tunda ka zama dan ra'ayin riƙau zuciyarka ta kekashe ka fi karfin mu ba mu da ta cewa game da kai to ka tafi amma wannan yar tamu ba za ka tafi da ita ba ummu salama kenan ba za ka da ita ba qalat sai ta ce fa naza'u fanaza'u khitamal ba'ir min yadihi sai suka fizge akalar raqumin daga hannunsa suka fizge masa wa akhaduni minhu ni kuma suka dauce ni daga raqumin qalat sai ta ce wa ghadiba inda zalika banu abdul asad rahatu abi salama shikenan banu abdul asad su kuma dangin shi dangin mijinta abu salama su kuma sai suka yi fushi rahadu abi salama dangin shi abu salama din ita dangin tabanul mughira shi kuma dangin sabanu abdul asad suka yi fushi wa qalu suka ce wallahi na la natrukubnana indaha tunda kun kwace ta kun raba su kaji kabilanci fa din rayuwar kabilanci ake yi tunda dai ka kun raba shi ta da shi to dan mu ba za tafi ba banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna banul aba'il aba'idi haka suke faɗi banuna banu abna'ina ‘ya'yanmu su ne ‘ya'yan da ‘ya'yanmu maza suka haifa, wa banu banatina, amma ‘ya'yan da ma ‘ya'yanmu mata suka haifa, to, su banu al'aba'il aba'idi, su ‘ya'yan wasu ‘ya'ubanni ne dan, eh, haka balarabe ya faɗi. To, shi ne suka ce, lana nana indaha, wallahi ba za mu baɗanmu a wajenta ba. iz naza'tumuha min sahibina tunda kuka fizge ta daga dan uwanmu to dan shi ma ba zai tafi wajenta ba qalat nana ummu salama sai ta ce fatajazabu bini salamata bainahum sai suka ras suka rika jan dana salama hatta khala'u yadahu har sai suka fi balla masa hannu وانطلق به بنو عبد الاسد قرشه بنو عبد الاسد dangin baban shi sai suka suka tafi da shi wahabasani banu al-mughira banu al-mughira indahum ni kuma dangi na banu al-mughira sai suka fice ba za ki ba za ki ba suka banna a wajenta suka suka banna a wajen su wan talaqa zawji abu salamata ila al-madinati sannan mijina abu salama shi kuma ya tafi madina gaɗa can kuma an balla mai hannu an kira mai ɗauri qalat fa farraqa baini wa baina ibni wa baina zawji aw fa furriqa baini wa baina ibni wa baina zawji aka raba tsakani na da mijina da ɗana kaga bakin ciki goma da ashirin anan kaga ita tafi shan wahala ai anan ita tafi shan wahala domin ɗanta an raba ta da shi shi ko dan shi dama ba dole bane ya zama kullun tare da shi yake kuma yana wajen danginsa ita ko an raba ta da mijinta masoyinta sannan kuma an raba ta da falzatu kabiriha wani bazgi wani yanki daga cikin hantarta ɗanta aka raba ta da shi an raba ta da mijinta kuma an raba ta da ɗanta kaga ita bakin ciki zai fi damuwa kenan to an ce lokaci yayi fa sai mu tsaya a nan insha Allah za mu ji yadda aka kare ya aka yi an da mata da ɗanta ko an bata ta tafi sai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah